نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 21 ga watan Rajab hijira shekara 1443 wanda ya dace da 22 ga watan 2 2022 insha Allah ci gaba da karatun littafin Bulugh Maram na Hafiz bin Hajar Asqalani yau zamu darasi na 86 insha Allah darasi na 86 cikin littafin Bulugh Maram insha Allah darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisin Ibn Umar na fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam لا يتوارث أهل الملتين لا يتوارث أهل الملتين ga addinai biyu ba sa gadon juna kenan addini guda ke ba da damar gadon juna addini a takaice dai shine jigon alaka babu wata alaka da ta kai sa addini ta ce alaka mafi girma ta kure don wata alaka daban gaba ita ba shi sa da wata alaƙa da kuke da ita inda ba ba ta addini to ba maganar gadon juna sai za mu tashi hadisun imran bin hussein ya ce wa an imran bin hussein radiyallahu anhu qal ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna bin bini inna bin bini mata fama limi mirasi faqal لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعما رواه أحمد بن أربعة وصحابة الترمذي ومن رواية الحسن البصري عن الإمام قيل إنه لم يسمع منه أن لي أقوي من غنو ديوا كان حديث abinda hadisin ke hukumtar da mu imran bin hussein ke bada labarin cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bin bini mat ibn ibn ibn ibn daddana mana jikan shi ya mutu jika na ya rasu fa malimi mirasi ne gare ni a cikin gadon jika na faqal yace laka sudus kana da ɗaya cikin shidda na abin da jikanka ya bari falamma walla da kaka ya ba da baya kamar zai ta yi ji a fatawa da aka ba shi da ahu annabi ya sake rawo shi komo laka sudusun aka kana da wani sudusi daban bayan na harko sudusi biyu aka ba shi falamma walla da ahudu da ya sake ba da ba zai ta zai sake kirawo shi dawo sai ke mai bayanin cewa inna sudusul akar tu'uma wannan sudusin da aka baka na baya wani kamar ta zama asabci ko wani kyau- kamar dai wani ƙari ne da aka maka bayan wancan domin akwai kaka a wannan wurin iya daga cikin ashabul furud a wani bangare kuma ya zama to asib ta wani bangare a nan a wani hali ne haka yi wakana ai dole shi na ta asalin dole komi koma tushe ko tarihin abu wannan ana wannan fatawa asalin mas'alar ah, mutum ne ya mutu ya bar iya mata biyu kuma uban shi ba shi da rai sai kakan shi shin kaka yana zawa zai cike wurin uba kan haka ne kenan tun da ba uba kaka uba nawa gare shi in kana ɗiya ɗaya cikin shidda duwada zai rikulu hada bin masu rusu ko uwa ya kowane iya da surusi in kana ɗiya uwa haka uba haka ɗaya cikin shidda gare su na dukiyar da ka bari to akan haka ashabul furud anan iya mata biyu nawa gare su alawma sulusa mi matarak sulusa mi matarak in mace daga biyu abin da ya sama iya mata suna da kashi biyu cikin hukun abin da ka bari to nan idan aka raba dukiya gida shidda nawa ne sulusa kashi biyu na shidda hudu ko ita ce kashi biyu na shidda nawa ne sudusin shidda ba ɗaya ba yanzu an ba ɗaya mata hudu an raba dukiya gida shidda an ba su hudu na kashin su biyu cikin uku uba ɓangaren sabul furud iya da ɗaya cikin shidda kambacin uba to yanzu wannan ɗayan a ce kaka ya ci ɗayan wannan don asibanci shi ne can ba man karanta kuma ba ke fili aula rajul ko can ba man karanta dabar da aka ba a sabul furud abin da ya saura ya ba namiji wanda ya kusa da wannan magada kaga anan an ba ɗaya mata biyu hudu an ba kaka ɗaya wannan ɗayan waye kusa da wannan magadin da wanda ya mutu kaka sai ga annabi kenan ya bashi daya cikin shidda to akwai saura daya su gashi hudu gare su sai ka ce wannan kuma kaman kado ne kyauta ce kuma dan asibinci ce wannan bangaren shine abin da yake wannan ruwaya wanda aka haka ake kawo hujja kuma haka ne raban gado illa ita sanadin yake da sabanin wajen inganci ko rashin inganci amma hukuncin haka ne wa an ibn buraida عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة سدس إذا لم يكن دونها أم إتا أنا أبن لك رواية بريدة أنه صلى الله عليه وسلم يا با كاكا ɗaya cikin shidda ita ma mana kaka mace inda ba ka da uwa da rai kaka take cin matsayin uwa to idan ita kaka ana ba ta ɗaya cikin shidda ce in babu uwa tare da ita tana da ita ma cikin shidda kuma kaka ta wajen uwa ce duk da cewa an samu ta uba ma dai ba uwa suna tarayya cikin sudusun abin da aka ba su tare inda mata suke tarayya cikin sumuni su su ma suna tarayya cikin sudusi kakanni biyu mata inda ba ka da uwa da rai ko ta kakacce kuma ko ta wajen uba ko ta wajen uwa in ɗaya ta saura za ta ci kwaya mucin uwarka in kuma su biyu suka saura za su ci wannan desu dozin kakanni mata guda biyu wannan shi ne abin da ke wannan ruwa ta rahu abu dawud wanda sayo su hawa ibn khuzaima ibn darud wa qawwahu ibn adi duk da shi albani ya tafi kan raunin hadisin wallahu a'lam sai wa an miqdam bin madi karib قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له خال dan uwa wa ko kane na uwa shine khal bangaren uwa to shi khal warisu man la warisa lahu shine mai magadin wanda ba shi da magada ya yake kan akan waye gari mutum ba shi da dangin uba ko daya babu da babu jika ba uba ba kaka sama balle irin 'yan yawon duniya sun za shi ƙasa ya zamana bai fi garinsa ba zai zo ya yi armi duk da wannan ya yi armi ya ayu ya bar ɗiya kagwani ɗiyan sun san 'yan uwansu ba su san 'yan uwansu ba ko amma don a garin uwansu aka ubansu ya armi uwansu kagwani uba da ya mata bari kaga ba su dangin uba ya dangin uwa to a wannan hali shi ne ke yanzu a waye gari ko a kusa makon da karancin fami na rashin albarka ta wace iya ga wasu an kare ba kowa to a nan ɗan unguwa shi ne mai gado kambacin uwa tun da babu yasa wannan ya saba wa abin da muke kanshi na mazhabata imam malik mu a cikin malikiya kurin zuwa alharam san ba mai gado ya dai a kai baitulmal ba baitulmal a ji wata jiha dai wanda shugaba zai ga ina za ka yi ta amma dai ba a ba su gado sam suna kallo wannan mazhaba ta hanaf da hanabila tana kan cewa suna gado ma malikiya shi da shafi'iya suka ture ibn qayyim rahimahullah yana cewa wannan mas'ala gaskiyar magana ganin wannan nasin ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace babu wani asali da zai ture wannan nasin yaushe mutum zai mutu ya ka cewa alhali Allah subhanahu wataala yana cewa ulul arham ba'dun aula bi ba'dun fi kitabillah yayi dangana mai su suke kowa da kusa da kuma ana kallo kurin dan dai babu wancan kuma shi kenan a kai baitul mali ana kallon yan uwoshi ga wan uwoshi ga kanan duk ga yan gidan uwoshi kurin shi kenan ya kai wani basu da alaka da su kuma yace ga wannan nasi na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace al khali shine mai gadan uwoshi da wanda ba shi da mai gado akan wannan shine karhin hujja wanda ke cewa gaskiyar magana inda babu dangin uba masu gado ba a barin dukiya ta baitul mal za a ba dangin uwa duk da cewa an zo kuma ka ce baitul mal a ina take babu waccan da ake magana baitul malin dukiya ta aikin addini don mu a baitul malin kinmu addini bai da rabo addini bai da rabo a cikin baitul malikin nijar hatta Najeriya tsarin turawa da suka yi addini bai da kashi a ciki ba mu bai da rabo a ciki da abin da ke na addini ne addini bai da rabo a cikin baitul malikin don haka suka tsara abin amma duka wani ababe na wasa shagali duk wani shagandaka a ciki ana yi iya duk wani shagandaka tana da kaso a ciki amma na addini babu an ga addini ya samu rabu to an gajar wuta an gajar wuta ta tashin hankali ko na yanayi ko na damana daga an gade bala'i kuma sai a ce a koma ga Allah a kira malamai a hudu kudi daga ana yawo da kudi gari gari ana kai kuma malaman an taɓa ci kenan kenan a takaice maganar betulmal a gaskiya babu ita balle a wani kaga kenan gaskiyar magana tun daga dangi ga yan uwan shi kuma ga nasu ya tabbata abin wani kuma in yi wakana kuma sai a karkata wajen dangin uwa a ba su abin da ya samu sai wa an umama bin sahal radiyallahu anhu qal kataba umar ila ubaida radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala الله ورسوله مولى, مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له abin da yake wannan ruwaya ta umama bin sahal ta umar irin wanda aika jagorori na wasu garuruwa takarda da ya aika ya aika ma'ubaida a kan ba shi labarin manzan sallar salama ya ce allah da manzan shi su ne majibantan wanda ba shi da majibanta ma'ana a wanda ba shi da dangi ba shi da masu gado allah da manzan shi ma'ana za a kai baitulmal wanda bai da kowa kenan wanda ba shi da kowa allah da manzan shi duk yesu kuma baitulmal ce sai ya kawo dalilin hadis kawo hadisin a wannan wurin wal khalu warisu man la warisa la magana ce kara tafki da shi kama magana dan uwan uwa magadi ne ga wanda ba shi da magada kenan dai kuma na ruwaya ta albani ya tabbatar da wannan magana ta tabbacin da hadisin da ya kawo maganar gadon hal na gaskiyar magana ba a mai da dukiya baitulmal ko ga wasu mataka ga dangin uwa suna sami wannan shine abin da yake cikin wannan ruwaya da muka karanta sai wa an jabir radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idan istahalla al-maulud waris abinda yake wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yaro ya ƙara wajen aihuwa zai gado na mai maganar mutum ya mutu yana da mace da ciki a yanzu ana jiran wannan mata ɓangaren ababi ake jira iddata da abinda ta aihuwa gadon shi da aka tsaye da gado ma har a samu abinda aka aihuwa tiddo suna cewa ana iya hudda mutum rabon mutum biyu daga ba a maido to yanzu a yi huduwa ana samu shi yasa tun da yanwa ba ne mai lokaci gajere bakin da shekara guda ne ciki ne ta gaskiya a jinkirta aihuwarta shi lahiya a ba kowa haƙƙi shi iyawa zuwa dare iyawa bare iyawa abin da aka samu amma in aka raba to an ne ta shi ke da mai komowa shi ka ga an bar haƙƙin wasu a wajen wasu don wani gwani ma ce da ake na abubuwan hada bukata mai bukata mabukaci wani a bashi dan wani abu a yi lissahi an zo rabo a cika mishi ya yi da arabe a yi lissahi mutum guda ko mutum biyu a baya tunan dai kenan mas'alar to yanzu me yake sa yaro ya gado kenan da ba aiwa ba yaka an ahe shi sheda na abin da suka kawo kenan koda ya hoto da rai babu sheda ya zo da rai sai in ya ya magana kenan shine al-istilal shine sheda ta yaro izika iza wani motsi da ba masu su bare bane ba su sheda ta cewa yayi samarai ita ce ta ƙara da yaro yake tutar malamai na bayanin cewa tun da dai ana neman maganar rayuwa ne abinda ake nema dai haƙiƙanin rayuwa ya zama to yaron kurin ya zo a raye tabbas to kenan hanyoyi da aka tabbatar dai da yaron raye ne da an ce wannan shine al'anka istilal alama ce ta yaro ya an ahe shi wajen ƙara to amma ko da akan samu wani yaro ba wani ba mutuwa bai ya jima ma ba amma tun aka shi bai kara ba amma a likitance an ce diyar aka amma bai kara ba to bai cika lahiya cikakken lahiya yaro duniya sa ihu ya zo ki sabon gida da tutu ya zo ki sabon gida duniya ba iya dirawa ya kun ihun shi shine alama ya zo duniya tabbas to an ce a likitance idan yaro ya zo ne shuru kurin laƙon ba komi to akwai matsala ma suka dan bubuga shi haka dan bubuga shi bukan suke likita dan bubuga dan buge shi haka to dan halka na ana ga akwai matsala mai san bisa kara ba to nan dai almuhim maganar kenan karan yaro in yayi kara kenan zai ci gadan wanda ya mutu ya mutu ana jira in da ya kara ko da ya mutu bayan kara in da an shi kara ya kara kenan ya zo da tabbas kenan yanzu gadan shi ko ya mutu gaba ya za a ba wanda suke kun magadan shi bayan wannan amma iya cikin gado a takaici shi ne abinda yake cikin wannan ruwaya ta maganar idza istahalla al-mawlud waris annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yaro ya ƙara zai gado duk da su kaman a malikiya sukan gama sallah da ƙaran yaro su a wajen su ko an yaro mataƙa bai yi ba ƙara to ba a mai sallah ba ya cin gado duka biyu duk da magana mai ƙari ta ɓangaren hadisi ya tabbata na maganar asikato sallah alai wadda alwalidai nasu ya tabbata da ana wa ɓari ma ɓari ma ana mai sallah in dai ciki ya a ciki ya zama ciki ya wuce wata hudu mace ta yi cikin wata hudu sai ta aihu ɗan a mace aka yi ɓarin shi ta wannan ƙa'ida magana gauda bai cin gado amma dai sallah za a mai sallah duk da cewa sallah ga yawo ga ɓari ana yi masharu'a ce amma ba ta zama wajibi na mafa wannan kuma yaro ma mai rai ma wanda ya zo ƙaramin yaro cewa sallah a kan shi ba wajibi bace ba ɗan na mafa don shi ba shi da yaunin da ake neman mai ceto a neman mai gawar Allah gafarta bai kaba wai kawai duk ba shi da matsalan kuke da matsala kuke da matsala shi bai da matsala shi da annabi ta hatta adda da annabi ta awa uwayen addu'a to kace annabi ka fulle shi ba abin da ba abin da ya dama kuma ga suna tabbata cewa iya musulmi yan aljanna ne an catago al'alahira yaran da ya mutu karami alahirin kiyama ba shi da wani aiki yana kai da kawowa iya neman ceton ma'aihun shi abinda ake ba yaro duk karamin yaro in ya mutu gobe kiyama a hilin kiyama suna kai da kawowa su ba su matsala ko daya su garanti ne ta uwayen suke su je su dawo suna neman ceton uwayensu shi ne wata rana annabi sallallahu wani cikin sahabbai irin wanda ba sa rabuwa da yaro kullum iya ganin shi da yaron kwana biyu bai gan shi ba wace ina wani yake wani bawan Allah ya daka zaka ce arsal adam wani yaron nashi mutuwa yi shine iya nan cikin damuwa bai hutowa ba wadannan sallallahu alaihi wasallam ya ji ganin shi ya mai ta'aziyya ita bace zan tambaye ka wani ma Allah wannan yaro naka da Allah ma cikawa da a bar maka shi tsawon rayuwarka ka tahi ma ka bar shi da gobe kiyama ka same shi duk wata ƙoho aljanna ta same a ƙoho ina jiran ka shiga iya jiran ka shiga iya neman ma ceto wace ya maka ce Allah ya bar shi gobe kiyama ka ce to wani yaron haka yi wani yaro shi ka ce a da Allah baka iya dan da ya mutu iya karami kafin ya balaga shine mai amfani gare ka da wancan baligi ta kai sheki in kaga ya neme ka to ta kyau eh ta mishi kyau ne mutum shi kyau ba can kaga ba kyau iya can in ta ke wani zai nemi ceton baban shi maganar iya jiwa ne amma shi yau nan daman kurin uban kurin ko uwan su ke neman wa shashe mutane ka inda sun san muhimmanci ke da mutuwa yaro ba sara ba ta gabi imani shi yaron ya huta da jaraba ta duniya ya huta da jarabar duniya kuma kai kuma za ka sami ceton shi ke wani bangare shi ma iya da fa'ida wannan shi ne abinda kenan to amma kenan su malikiya sun sa sharaɗin ƙara kamar tun da sunna wata hudu ma na bai ana waƙo izira kenan balle kuma har ya zo duniya ya wuce har ya ga aihuwa ma kenan ko da ita sallah tana nan a ko da bai ƙara ba za a bai sallah gaskiyar magana an shar'anta mai sallah illa cewa ba wajibi ba ne ba irin na in ba ya ba ta ba wani abu ne na ga nan sallah santa misali don shi ibrahim da ya mutu abin da ya tabbata ba samu ya mai sallah ibrahim ɗan shi wanda allah ba shi a matsayin annabi a samu cewa ruwa ta fatata annabi ya mai sallah haka kenan sallah kamar sallah ce ga shahidi ana iya ana kin yi ba dole bace ba ana iya kin wa shahidi kuma abun ne shi kuma shi ma yaro ya ci wannan layin karamin yaro ba sai an mai sallah ba kuma ana iya yi an shar'anta sai kuma na disin ya tabbata kan haka ayin gatta wa an amr bin shu'aib an abi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kisa bai gadon komi a cikin dukiya mai kisa kai ka kashe wani za gada da baka cikin gado duk da na kuma masu ganin cewa kisan da gangam ne kajin kashe shi don ka ci gado amma misali kisan gangam misali kuskure ne misali kana tuke mota ne kuka faɗi tare Allah mai cikawa ko wani abu da ya tsautsayi ne kowa sun tsautsayi ne ba kai ba kai da kashe shi ko kuwa misali iyayewa wani abu ne shi tun karo ka irin wani ɗada uba tun karo ka wani abu da man ka goce ko na abubuwa ya same shi kashe shi ne ba kai kashe shi ba da wani hankali a wani ba magana ya a ce ana ka gado don illa a ce diya ce za ka ba da diya amma za ka ci gadon shi amma baka gadon diya da ka ba da kuma magana kenan wannan shine a nan mun jo ababe kenan wanda suke hana gado sharaɗin gado akwai magana kenan yaro ya ƙara kuma ya zamanto ba shi bai kashe shi ne fikin malakiya suke ba da wani alkalma mai ma'ana take kumshe da ma'anoni kuma sokin gane mas'alolin suke hana gado sai ce ish laka rizikun kurin ish laka rizikun ya ce larabci ne aka ya bada ma'ana ka rayu kana da arziki tabbas abincinka tabbas ne to wannan kalmomi sun hudda ababai guda bakwai abu guda bakwai ke hana gado da suka ce ish kenan al'ainihin wannan adam istilal yaro a heshi bai kara ba shi na ainihin wannan ta ish kasu mudda ma daya cikin harfi bakwai ish kana ainihin adam da sillar kana rishin karan yaro iya hana gado tunda bai kara ba kenan yaro bai yanzu a raye ba kenan bai gado sai shinikin shakku fi sabqil sabqil sabqil fi sabqil maut shakka mutum biyu ne da da uba misali suka accident ko aka accident a cikin mota sai aka isko da da uba mace zama san wa har mutuwa oba ya mutu ko ɗan ya fara mutuwa balle mu ɗauko gadon in aka raba gadon ɗan a ce an raba gadon oba ɗa iya kaza kuma shi ma ɗin shi kaza ne ko an kasa haka nan shi ma ɗan iya biya to dai na samu wani matsala dai aka kasa gano a cikin biyu wa ya fara mutuwa iya ruwa ne na abubuwa da ya kai bukana duk da masu gadon juna misali a gidan mutum misali mace ce da miji ayi gobara musu ayi gobara musu ayi gobara misali su mutu gaba daya dinnan kaga babu cewa har mutuwa balle da wani da abin zai zo dai na babu kat waye fara mutuwa cikin magada ne guda kowa ya gadin kowa sai ɗaya suka mutu tare aka kasa gano wane ne to anan uba bai gadan ɗa ɗa bai gadan uba gadan su da ba wasu daban sauran ɗiyan misali yan uba ne shi ma ɗiyan shi wannan idan ba su cin gadan gadon wancan kakan nasu tunda ba san ba wanda har mutuwa ba ba ɗiyan shi ce sai da ɗaɗa ba iya shi ɗan iya ɗiya ko sama zama tare kenan ba a sa gadon ɓangaren wani yaran balle a ci a ba jikoki wani uban wanda ya mutu kenan tunda ubansu ba san har mutuwa ba wasu bai gado sai sauran ɗiyan shi su ci gado tunda masu gado guda biyu ne wannan shi suka ce shakku kenan ko kwantan wanda ya fara mutuwa shi ne ma'ana kenan kalmar kenan ish laka yanzu mun sami biyu ko a cikin bakwai mun sami adabu sallala rashin ƙara mun sami kuma na shakka cikin wanda wani mutuwa sai laka lam ibn li'an dan da aka aka je mace ce ka zarga matar kace ba danka bane aka je aka yi rantsuwa gidan alƙali ta rantsi ka rantsi rantsuwa hudun wannan da la'antar Allah ko hushin Allah akai kowa ya kare kanshi ita ce ƙarya ne dan shi ya ce a ƙarya ce ba dan shi bane ba to wannan da ba a ce mai dan zina dan ta ne duk ma wanda ce dan zina ya mai haddi bula tamanin a shari'a dole ce mai shege ne ba ya mai haddi bula tamanin ya ce amma ce dan oshi ne kuma ce mai shege wannan mas'ala takan kawo magana cikin mutane balle mata ya ce ai zargi iya bata armi da yawan tambaya na yawan ta da yawa a iya zargi na shigo an ce zargi iya bata armi mijin da ya zarge ta ya zarge ta iya mata tuhuma shigo an ce tuhuma babu armi tuhuma a a wannan wani abu da mai iya bata zamantakewa ko cin mutunci amma zargi da yake bata armi ba irin wannan bane ba wannan zargi ya ce to malama yawa a hasa abin da cika zagin mu a kare shi ma amma zargin da yake bata armi ba kurin bayan kace mace ka mace mata mata ta zina ba zargi ba kin yi zina ke mun zina ce yace wannan ce mara kyau amma in ba an je ba an yi li'ani za a yi mai bulala in aka ce ta ce ba ta da ba aka yi ƙara na ba ba shaidu in bai rantsuwa ba ana yi bulala zai ce ta zana amma in ba ta rantsi ba shi ya rantsi akan wani magana a ramin su iya nan dan illa kudin zama zai yi ba daɗi akwai zaki da kalmar miji amma kun tuhuma haka kurin ba ta ɓata armi tuhumar da take ɓata armi hewan da aka kowa ran kuma sali za a iya zuwa ta yi rantsuwa guda hudun da la'anta tsinuwa Allah ta ƙare lamata hushin ta ƙare sai to kaiwa sai ce a gaskiya ba na rantsi ba sai a kamo shi a mai bulala tamanin kuma ku tafi gida eh zauna gobe ka kara almi bace ba almi bace ba almi bace ba kun yamma tuhuma ta kare kanta shi kuma ya kasa kawo hujja kenan dani bai tabbata ba li'ani sai kowa kowa ya kare kanta ba ima ko shi ne shi ne ake cewa babu armi ha abada ana ka tarimi abada a cikin shari'a annan da aka samu tarihin abad ma'amma na maduwa kan tarihin abad da kodin ra'ayi ne na wasu kuma sun ture babu ta mutunci ba tarihin abad gudu ana muna ka tarihin abad da yan uwa kan masala sai a ce mutun ya mace da bu yana yawa nan wasu suka ma tsallaka misali asali abin ya zo kan matar arme ta arme cikin idda in wannan mata ta arme cikin idda ba ta ƙara idda ba shine akan fikin malikiya da wata fata ta umar bin khattab ya ce in aka yi wani araman hal abada inda ya kwanta da ita babu arme ko su biyu ne a duniya haka ce tafikin malikiya da sauran mazhabi aka sa dauki wani magana ta Umar wata fasaha da Umar yayi kan ar matar arme tana idda ta arme duk da wannan fatawa ita kanta ta Ibn Khattab kamar da ke cikin littafi na wannan na wannan wannan littafi na Imam Qurtubi na tafsirin Imam Qurtubi Jamal Akam ya kawo na magana cikin sitar bakara kan wannan mas'ala lalle ya tabbata umar bin khattab ya yi fatawa kan haka kan wani yaron mace a cikin idda umar bin khattab ya yi wannan hukumcin cewa tare mu abada ne ha abada ba ba da tsakanin su cikin taro ne aka yi hukumci hukumci ya tafi to wannan wasu da ke hukumci su da shi daga baya irin sabon musul ash'ari sai da na ali sun zo sun wa umar mu'arada umar a kan mai da mai hujja za ka haramta abin da allah bai haramta ba da ta hujja za ka haramta wani abu suka mai tsaye aka tsiki ya ci suka ci da ta hujja su wata wani wanda ne bai haramta abada ba ya ce su mai kuma ka za a yi suka ci abin da za a yi kurin wannan idda wancan ta idda idda ta wancan saura wannan kuma ta idda shi daga baya kuma a ba ta sadaki dan an kwanta wancan ya bar sadaki na kwanci da ta wancan kenan magana kenan ba maganar magana har ma abada haka kuma da kuma magana fatawa kuma kenan fatawa amma kuma kanta to amma kuma da aka yi bata shahara ba kan wancan wajen mazabobi wace ita shahara ita kuma muka dauka nan fikin malikiya ya ce tare ma abada to kaga nan su suna maganar suna maganar cewa arme ma iddar muti to mu za abin da ke yawa idan aikin banza ba kana misali mace sai iyayewa shi ya cikin iya gudun a gano ko a matsa mishi ya arme ta aka yi arme da ciki na ma yasu ce tarimu abadan har abada bai armanta an haka yasu ce bai armanta har abada idan sai zaman wajiku shi ba ta tuka wani ba haka bane ba asalin wacce ta umar ma arme ne maganar idda allah subhanahu wataala bai tabbatarwa ba magana mazinaciya idda yadda istibra'i shi sa a wajen abubakar siddiq radiyallahu anhu ta yi ba magana idda ga mazanaciya ya dai su ba magana idda ba magana idda gare ta ta suna gwamnati da idda shi sa ke yake ga ba wani magana ta tare da imamun shafi rahimahullah shi yake kan cewa arme da ciki bai ɗauke ingancin arme tsakani da allah bai ɗauke ingancin arme illa bai halitta kwanta ga tsirranin cikin don cikin wani ne ba cikin arme bane ba amma kai arme arme ai a wajen malikiya ne ke cewa arme bi ba ina ba ne misali a cewa da dai shige ta can fikiyo za ka ta a takaice kenan ali'ani ne kadai aka tabbatar da maganar tarim abin masaura abu ne wanda yake da manganin malamai Allah gafarta musu yanzu kenan a cikin bakwai mun samu rishin ƙara mun samu shakka wajen je mutuwa mun samu na ɗan li'ani ko lakanin sai kaf kaf me kaf al-kufr mun ce mun magana la tawarsu al-millatayn ko mun magana kenan kahurci shine abu na hudu wanda yake hana gado da da uba ɗaya kahuri kai musulmi ne to wannan babu gado tsakanin da yake musulmi kafir wala kafir musulma haka da magana kenan ba magana gado wannan shine kenan ishlaka sai rizqun arzik yanzu mai saura kenan ra arriku arrik bauta ɗaya ne kamar kowa amma ɗaya zan bawa uban shi gashin ɗaya ne ya bar dukiya mashi bawan wani ne bai gado bai gado kuma shi ɗan ɗanka ne gashi nan ya zan bawa a wani wuri ya waƙi aka da ku yanzu bawa yake na wani ya bar dukiya kana kallo baka yi uban baka gada ba tunda bauta ɗanka bawa ne kenan arif shine kenan bauta tana sa tana hana gado tsakanin kenan masu gadon juna asali amma wannan bauta sai ta hana sai rizqa ko sai zai azina dan zina ne bai bai gado dan shi ne amma zina ne a shi wannan wajen jamhur da akwai masu kawo maganganu na wasu malamai har suka dangana mai ibn taymiya maganar naji mashahur bin hasan iya magana asalin ma'anan maganar ibn taymiya bayan da ba ake dokan ta bane ba karara kun dan zina haka abin da yake ruwaya cikin sunan cikin sunan abi daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibn zina ibn ummi aina ma kanu dai ruwaya lafazi daban-daban yayi na magana la da ati fil islam a musulunci babu da aya dan zina kun dan uwan shi ne dan goshi ne kurin kowaye ko suna wajen goshi zan nasi da karara ko zan jabajin jamhur cewa ko da ka yarda danka ne to maganar gado dai bai gado gaskiya magana kenan to da akwai masu ra'ayi ne na don ga cikin dan ya gado ra'ayi ne ko a a tausaya mishi an bar mutum babu dangantaka to haka ta zo babu dangantaka wayan wannan shiga ta su akata tsakanin da Allah yanzu aka ce dan dan armi ɗaya ne me fa'ida mun kenan ka abun akwai matsala ba a ce dan dan armi ɗaya ne ma za abun kwarin ta ra'ayi na sayar da ke mai rodin kwarin gaske a dasa ɗan ɗan harmi wanda me mu zama zama gani cewa ai me ake ga wai tun da ya kwanta ake ya da shi ɗan shi ne ya kwanta shi ya aka yi yi ta yarda ya kwanta da ita wace wata kwanta ta kwanta da wani ba ba ka yi maka kai amma da kai kwanta ita ta ba da ba ka wanda kai ba yadda kai kwanta wani ba ya kwance ta tun da ba ta da amana ba amana kai ma ba kai ma ba amana kai ba kenan tun da kai ma ka kwanta wani ma ya kwanta da ta kuna bude kowa da shi kenan kai ka kwanta da kun ka ce na kwanta ta mata ce to in wani kwanta ta wa ba magana ba magana garanti da kullu abin da ta kawo kamar shi kun a wurin ka huta kurum da kaje kai ka samu matsala dan gaskiya magana kowa ta za bude ta gadan din zina kullum mata ce mata kullum ta kawo zan ka san ta ce ka dauka no an ake nan bala bariki ya san sare ba a kuma so jarta amma shi san ta yake ba sai rubuta shi ya dauki dan yi mai takarda yi mai takarda ta cewa dan shi ne ta gaskiyar magana magana mai lahiya mai kubata kurin ɗan zina wannan ma kame wani isani a rayuwa kame isani kyauta mishi amma magana ka mutu ya gado shari'a ko dama kan haka muke nan malakiya dama ta yi daba da maganar a wurin shari'o'in dama ɗan zina hakika bai gado kuna alaka ku daban ka mai kyauta tsakanin kai da shi ne wannan ka kyauta wani bawan Allah amma magana gado irin na sauran ɗiya bai da gado saka magana kenan azzina kenan shine zina kenan tana hana gado ɗin zina sai ƙaf alƙatal kisa kenan kai kashe babanka ko kashe ɗanka kenan ka kashe kenan gaggauta ya ce gaggauta abu ya hana ka shi kenan kenan sun to kisa ma kenan iya hana kenan magana gado shi da su a cewa abokan abubuwa guda bakwai a wajen malikiya wanda suke hana gado ish laka rizikun shikenan kuran ka sai abin ka cikin sauki ka rike abin da ka rike shi da ka rizu kun kun ka zo ga ayinin ka san arabi salani rashin kara ne da ka zo shi ne ka san shakka ne fada sabkin mutu wai shakka wajen wanda ya mutuwa ka zo la ka san liyani ne ka ka san kafirci ne ka san ra ka san riku ne wannan kenan zai ka san zina ce ka ka san katal ne cikin sauki gurin sai ka ke abin abu guda bakwai wanda yake hana gado su ne wani guda bakwai a cikin fikin malikiya ishi laka rizqun sai wannan kenan zama na cikin dai maganar eh, an hana kenan wanda ya kisa ya gado ta wannan ruwa sai wa an wa an umar ibn khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ما أهرد الوالد أو الولد فهو لأسبته من كان duk abin da ɗa ne ko uba ne ya bari mana ya aije he Allah ya mai cikawa to na asaba ne dangi ita asaba wanda suke gado ba tare ba suna jira a ƙarya kurinsu a kawo musu misali mutum ya mutu iya da mata da mata da wani da aka ce da wani uwa ga sanan da kone da nashi har da iya ma mata misali akwai wanshi ko kanan shi shi asaba na iya jira kaya ba kowa raman shi ya ba shi tauran sun bi sun yi gaba da shi ne asaba kenan wanda yake ci kare kamar muke bayanin da azan kaka an ba shi sudusi na matsayin uba kuma saura nawa ne ne na aula rajul aula rajul aula tarajulun ko kuma muke da aula rajulun shi ne ta asaba kin wannan kenan za su gaji abinda ko su wane ne kaga magana tana da kissa ce kan magana da aka tace sai wa an abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwala'u lahamatun kaluhmatun nasab la yuba'u wa la yuhab maganar alwala nan da ake alwala ta ‘yantaccen bawa bawa ne naka sai ka ‘yantar da shi abinda ka ce alwala wannan walicin wani abu ne mai ma'ana kana da bawa ka ‘yantar da shi ta wannan bawan iyawa ka sake shi ya yi je ya shiga cikin rayuwar shi yau da kullum kuma yau aka san bayi akan kasa daga nesa wani ba samar da inda da ma ɗan wani suke gaba ɗaya a rayuwar shi iya na iya rayuwa wani bawa iyayewa bai aihuwa bai aihuwa ko kuwa cewa arman ma bai yi ba wani dalili da wannan bawa ya ji iya rayuwa shi da kullum ya tara dukiya sai mutu to yanzu ina za a kai kudin shi wancan mai gidan shi da ya 'yantar da shi tun da yanzu ba shi da 'yan uwa ba shi da nasaba babu dangin shi to shi zai cinye gadon shi bayan da muka yi a baka ta mai muka kama maganar barira lokacin da aisha so sayan barira ai sun yi magana cewa za su sai da ma aisha barira amma walici nasu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyale su sai ya kurum tunda akwai doka a azzaza dama ta cewa wanda alwala liman ataka wani ce iyakan wanda ya yantar da bawa ana bane bai bai sai canza shi sai ta sai annabi ce a kyale su ko annabi zo bayani cewa wani ce iya nan akan wanda yantar ba bane ba to shi alwala ake wannan to wannan wani ce na bawa da yake da wajen mai gidan shi da yantar da shi kamar wani nama ne na dangantaka ba a ba da kyauta ba a sai da shi misali wannan alwala ake iyayewa in ce ga bawa na wannan bawa na ni ne waliyin shi wala wala ta shi ta auyan take kana son sai da maka ko an kawo ta nan no ka saya shine ba ai ko in ce in diba cikin wani ce wani na baka kyauta kai na ya bada kyautar bawa ko na wani amma alwala bin bada kyautar ta in ce wani alwala walici na wajen wani naka ne na bar maka ba ai ko ne yadda zuwa gado ɗanka ne ga dai walicin wani bawan naku ne babanka ne ya mutu bar shi kai ne amma babanka bai caya ba wani kyautar wani walicin zai bar iya bar kyautar bawa amma alwala bai bar kyautar ta kun bi in sai da ma wani ka amma yana in sai da bawan yana sai da bawan yana sai da bawan shi sai da ba mai ce mishi a amma ita alwala ba a sai dawa ba a bada kyautar ta tana nan kunin alwala ne mun ataka kunin kuma sai zuwa ga masu gadon shi yanzu zai mutu a gadon dukiyar shi haka ake gadon walicin shi wannan shine abinda yake wannan ruwaya rawar hakim tsage shafi duka hankawan hanyoyi da hadisin da yana da hanyoyi wanda daban-daban dai haka dai hukumci yake kuma takaici na magana alwala sai آه، وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردكم زيد زيد بن ثابت wanda ya yi ku sanin ilimin gado zai da bin sabi wannan nasar ya shaida ga sahabbai wajen maganar sanin halakar haram ma'azabin jabal wajen sanin ƙur'ani ya ce ubai wajen dai kowa ya kawo fadalar shi da matsayin shi aka ba zai fadala ta ya kawo magana amana wanda ya koyi amana abu bin jara shi abu bin jara shi ne mahi wanda ya kowa amana cikin al'ummai abu bin jara to shi mu'amana kenan zai da iya cikin wanda aka ma shaida ya yi kowa sanin ilimin gado an zai bin sabit dama san wajen ƙwar'ani shi ne shugaban kwamitin rubutun ƙwar'ani a lokacin abubakar haka a lokacin umar shi ne shugaban kai dr usman ma shi ne shugaban kwamitin kowa da ka shaida amma shi ke rubutawa shi hidda kowa kwafa na shi na shi ke kobi dama shi dama akwai akan shi kuma da shaida haka ne duka samu ta kuma hayar rubuta haka aka yi shi ne a gaba dama shi ga matsayin shi kuma ga maganar shaida ta waturkin duk da ka kira ka ya sami shaida haka da kanta ta haka ta zo hayar rubuta kuma dama shi ma abin da wadansu dama abin da kan shi dama ba haka ba kuma iya gibe ne ko shifta su kade ba a dama shi ba abun akan shi kuma haka haka aka rubuta Qur'ani abin ya ka samu kware abin ne na an dake matakai ya kware na rubuta abin da aka wani ma zai zo da shi a cikin Allah shi kuma ma samu shaida haka ne ana ba da wani ka ya samu tawatur kowa ya samu shaida wanda abun haka ne ta kun rubuta tun warko haka aka haka shi Qur'ani haka aka rubuta ke to zai shine wannan zai gudan da Allah ba shi kwalluwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci sanin halshen yahudawa dan mu'amala ba san halshen su ba waye yace yace to zai ka je ka koyi halshen su ka zo ka mana aiki kwana 15 ko halshen gaba da kwana 15 ruwa ta inganta haka can su 15 ne kwana 15 ne a ya kare gaba da ko mun ko ya ci gaba da aiki ya rubuta ya bayani gurin ya tarjama 15 duk harshen gaba da nasu kaza abin ba waje zan ba ta bai wata Allah ba abin bai wa kana kwana goma sha biyar kunan ya kiyaye komi kunan ya aiki kunan sai zo zai kawo kawo annabi kenan shi ta kaza ce a fasara daga halshen zuka suka ce wasu zo wata tawaka ta ta hudawa ya musu tarjama duka kwana goma sha biyar to kenan nan an ka maganar duk da iya cikin ƙura amma kuma bangaren gado ya kowa ƙwarewa ka ilimin gado wannan shaida ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wajen Qur'ani kuma duk da an kashi ma ubai ai ba dan ba akwai da misali yake cewa me yasa an sa Qur'ani a sa mutum guda hudu ko annabi a cikin sabon mahewar wasu hudu ya kawo ma'ana mu'adh bin jabal ubay bin ka'ab wannan da salim maula abi huzaifa ko annabi ya kawo su salim maula abi huzaifa kenda ubay da mu'adh bin jabal da wani ne abla abla bin mas'ud ibn mas'ud abla bin mas'ud kuma nuri kuma yake cewa mai sanya da ci Qur'ani gaddan tsariyan kamar zai sauko a sa daga wajen ibnu abd ibnu mas'ud mai shaida mai sanya da Qur'ani sabon fon kamar zai sauko ba matsala ko da a sa wajen wajen ibnu mas'ud haka su ubayin annabi bai mai shaida har sai annabi yake cewa annabi ya ce ma ubayi ubayi amun umarnin kanta ma Qur'ani Allah annabi kazo shi ma zo kanta a ce ubayi ya ce ya rasulullahi Allah ya ambace da kaina ce kai Allah ya ambata zan ka kura maka annabi kada lamme kuna sun kafaru annabi ubay har kuka ce ni Allah ambata ta kai annabi ambata zan koyi an koya ma an karanta gaban ka an karanta ma ita Allah ya ba ta bai kware bai wani daban daban kowa da yan tashi wannan shine anan da yake yanzu magana muri da magana cewa zaid shine afaradukum kenan mun dai kowa san ilimin gado kuma hanyar hadisin yana da hadis kaza shawahid dan kaga ana an cewa kun illa isal ba isal abinda ya tabbata sai hadisin yana da iya da hanyoyi tabbatattu ta mai goyon baya sai yanzu sabon babe babul wasaya maganar wasiya a musulunci akwai wasiya kenan ka ce in na mutu shine wasiya in na mutu a yi kaza a yi kaza a yi kaza sallace za a mini waye za a maka kaza za a ba wani ba sai ba da na ba duk abin da kake bukata bayan mutuwa ka a maka irin misali ka san iyawa in gidanku yan bida'a ne a yi biki a yi biki a shagara a mutuwa ka ce to ni na mutu ka amu wannan bikin ka amini wannan garai na ta wani lokaci wani wanda ya taba shugabancin ya taba firayin minista a nijar ba san ma yana waƙe da sai da ashe ka hanyar mutu wajen yaje wajen isiye ma yaje wajen isiye yaje ba firayin minista na nijar firayin minista a nijar yaje wurin isiye takarda ya cika ya ce ya mutu duk wannan bikin da ya wata runwa zaman uku bakwai kawai da ya mai shi mun firayin minista na nijar kawai da ya mutu aka na aka zo suka zo ɗin suka suka ce a gabun da gabun da ba bai bari sai na komi ko dole wa wallahi prime minister ne an zo a ci gaza haka nan garin nan garin wani babban malami cikin malaman da magana wanda cewa Allah ya kashe garauta mushi irin wanda suna cikin sada aqida amma suna tsoro kuma babban mutum ne an sani shi su suke wangaran ma suke alfarin shi ne malaminsu malamin wanda yake magana wanda suke adawa da mata sadaka uku na bakwai Allah mai cikawa ko an zo an taru an ga zo an binne haka zo aka zamana sadaka sadaka ci a hidan ya ci a ga takarda a rubuce da babai bari ya ce ka ayyuma ma ka amin uku da bakwai duka kaɗai ka amshi sai shi malami adawa da sunna wanda yake kan kuma shi malamin shi ne shi malami adawa da sunna shi wanda ya mutum malamin shi ne shi kuma karatu ba zai ce ko bi iya ko bi gane ba shi ne malamin shi ni kuma gaba na ya kuma karatu a gaba na ya ya fada ya kuma shi iya ba iya ne hada a gaba a gaba na kuma karatu malamin shi kuma san malamin shi ne to shi yace ba bid'a ce ka a mishi ita to ta ce hankalin su an da a ce kamar malam wani ya ce wani abu bid'a ce abinda ko a gari suke ta hada kan shi kuma a ce malam wani ya ce yace dan yace wallahi da zata ta zata kanya kake dan shi kuma mutum ne shi ma tsoro ya dan dan shi can ba mutum ne wallahi ba ba ba ba aka tsaya ko tura kai aka tsaya abu ta da lahiya wai an yi saraka su da wasa ba anan kasa ana rigima ana rigima a kasa eh tsakanin kwamitin bid'a kwamitin sunna ana so ai sunna karshe dai ya ga za'i bala'i shi malamin sai aka ce to shi kenan ba magana zu bai wace ai shi ta ba mu ci ai ba gurin aka ana guna gune ne ko yake bincike aka dai a ba shi aita ba dai da aka tashi malamin sai hushi ya tashi ya tafi to ka san mutane da jaraba da mutane gargajiya wannan abun shi ya faɗi amma yadda aka kuma gaba aka iske malamin gida aka ba shi haƙuri ya zo sauran ɗiyan shi balle ɗiyan mata suka kewaye suka gamu da da wancan malamin ɗan bida aka gamu da shi aka ce kurin a zo a yi na babban mu babban mu ne zuka mace kamar malam wani a nan garin a ce ya ce ba a sarka kuda bakwai zuwa amma shi ya taka ɗaya bai kuma a yi lokaci kamar tare su amma ba tare su ba dama shi sai malami ne kowa sai amma iya dama iya sana dama dama shi bai dama shi dama can dama bai tsubu ma tare su amma dama shi bai tsubu laka nan akwai wasiya a takaice ka yi wasiya ka san za a mata bid'a ya ka hodi ka ama kaza ko a bawa na kaza shine wasiya kenan bayan mutuwarka duk wanda ya san akwai wani abu da annabi bai bai kyau to shi anan zamu fara da hadisin farko kan maganar babul wasaya yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yurid an yusi biha ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده mutafakun alai abinda nan annan sallallahu alaihi ke cewa bai tantanta maƙwamin musulmi bai tantanta ga mutum musulmi laushe ɗin yurud an yosi biya fi iya da abin da yake so wasiya kan shi yana akwai wani abu da kai wasiya kan shi kana so ka yi wasiya kan abin to kake suka ki bai kamata ba kai kwana biyar zan zan a ka rubuta ka yi wasiya ka bar ta a rubuce don mutuwa ba ta da tabbas yau ne gobe ba wani take masu salama gano muna zuwa ba na ke ma waya ga muna muna zuwa ka shirya kuna yadda ka yanzu gurin ko yadda kuka ji ana marar buka ma za ce eh baka da wani abu za ma kenan tunda baka tabbas kuma ko ci ayi gaban gaba ba da abu da yake sabo ne ko ta mutu ko ci an yi an yi ta an yi ta hanya an yi ta kwance daga barci a tashi ba a komo ba nawa akai ba kana dai akan ƴan uwanka akan abokanka ko an goku dai kada wanda ya mutu bai dawo ba daga barci sai an tashi ya mutu an je kamar za a mai allura likitan ma bai mai allura bai mutu an sha yi ko kai mutum abu ne ba shi da tabbas to kenan bai kamata mutum bai sakaki annabi ta kaka wuce kwana biyar hadda abin wasiya to kai kai ka bari dan baka san ba ajali a ina yake shine abin da yake ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqu mar'in muslimin lahu shay yuridu an yusifi bai cancanta ga musulmi iya da wani abu da yake niyya ya wasiya ya bitu lailataini ya kwana dare biyu illa wasiyatu makatubatun inda sai wasiyar shi tana tare da ka iya ta kin rike kayan shi wasiyar shi hannu kai ya bari kai ya sakake da wasiyar shi wannan abin da yake farkon baban alwasaya ina ganin ya kamata mu tsaya ganin lokacin bai ba mu damar da sauran hadisin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته